بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yammacin talata sha tara ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan janairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 147 kuma na ƙarshe insha Allah cike jirgin darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangije gafarta masa wannan littafi na istiqama asalin mahallin tattaunawarsa shine bayani akan tafarki madaidaici musamman game da yadda ake fassara nasoshi alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke magana akan as-sifatul khabariyya lillahi ta'ala kamar al'adar ibn Taymiyyah a mafiyan littafansa yana yawaita sakin layi da istitradi da dajiya wadda a ciki muke ɗiban fa'idoji daban-daban Allah ya saka mashi alkhairi. Kafin mu shiga za mu yi amfani da wannan dama mu sake mika ta'aziyya zuwa ga ‘yan uwa da iyaye na ɗalibarmu da ta rasu wato wata yarinya mai suna Balkisu Ahmad Ali, ‘yar asalin garin Maiduguri ce. Yarinya ce a makarantarmu ta Albani Science National Academy Uh, sun kamo hanya ita da 'yar uwarta da kawunsu wanda yake rako su zuwa nan makaranta daga Maiduguri zuwa Zaria kamar mako biyu da suka wuce Allah ya musu uh, jarabawa ta wato hatsarin mota wanda kuma ita ta rasa rayuwarta a wannan jarabawa ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya sa tana cikin kyakkyawan matsayi Allah ya ba ta ladan da yake baiwa mutanen da suka mutu a hanyar neman ilimi Allah kuma ya ba iyayenta da sauran 'yan uwanta haƙurin juriyar rashinta hakanan kuma yau din nan muka yi jana'izar ɗaya daga cikin malamanmu wato farfesa bashir abubakar hassan wanda aka sai basira prof takai wanda profesa ne daga cikin muhimman malamai da suka karantar da mu arabiya a jami'ar amadu bello nan allah ya gafarta mushi kuma lokacin da muka buɗe diploma a nan a darar hadisi salafiya shine wanda ya bamu dama muke amfani da santarsa wajen jarabawa kafin mu samu santa ta mashahurin malami ne a cikin malaman adabin larabci ya kare rayuwar shi gabaki daya a karantar da addinin musulunci da larabci shine ya fara kafa islamiyya ta matan aure a cikin abu zaria wannan sama da shekara 40 kenan zama islamiyya wadda ake korantar da mata addinin musulunci matan lakcarori da sauran ɗalibai tun talatali tun wajejen 1990 ko thereabout shi ya fara kafa islamiyya wanda kuma har yanzu islamiyya tana nan a cikin masallacin central mosque a laurat kenan ita ce ta yi developing zuwa laurat shi ne malamin wannan islamiyya ta farko allah ya gafarta ne allah ya mai rahama allah ya sa ya huta allah ya sa mu cika da imani to idan za a iya tunawa a muna bibiyan malam ibnu taymiya a wannan gabobi na ƙarshe na littafin nan da yake mana magana akan ka'idojin fiqhun tirsasawa al-ikrah a tirsasawa mutum akan ya aikata wani zinubi to menene hukunce hukuncen haka ina ne tirsasawan yake iya zama uzuri ina ne kuma tirsasawan bai kai matsayin ya zama uzuri ga mutum ya aikata wannan zinubin ba sannan mai falalar da ke cikin kuma jajircewa mutum ya ƙi karɓar tirsasawan ya riƙo da azima har ko da zai rasa rayuwarsa da kuma halastin mutum ya yi succumbing to wato wannan tirsasawa ya aikata zunubin in ya cika sharɗan wanda yake almukra to anan kuma ba yi da laifi wannan suna abubuwan da yake mana magana a kai za mu tashi inda yake cewa فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساد الصلاح الذي يقاتل به في الفتنة وأخبر أن المكره لا إثم عليه ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق فباء بإثمه فباء بإثمه وإثم صاحبه yana magana ne akan abin da ya fara tattaunawa cewa idan aka samu lokacin da ake fitina to abin da ya fi dacewa ga musulmi idan ana fitina anan yana nufin wato rigima ta tashin hankali akan shugabanci ko kabilanci ko wani abu tsakanin musulmai isu da isu isu tsakanin tawaga biyu ta musulmai ko kungiyoyi biyu na musulmai ko kabila biyu na musulmai ko jam'iyya biyu na musulmai ana rigima to abinda annabi ya umarni ga wanda yake so ya tsira da mutuncinsa da imaninsa shine ya guje wannan fitinar kai ya shige ta kare shige ta kwata-kwata saboda haka sai manzo Allah sai sama ya umarni da hatta cewa ayi hijira a bar wurin da ake rigima in zaka iya kaurace ma gari ko anguwa ko dukkanin wato sassan da suke rigima junan su musulmai to ka kaurace musu ka tashi daga wurin ko ka fita daga cikin tsarin ka fita daga cikin tattaunawar ka daina halartar meeting ko wani rigima da za a yi tsakanin musulmai isu isu na su sannan wa bi isadis salah wanda yake da makami takobi ko bindiga ko makamantansa to ya lalata makamin kai destroying ɗinsa ka cire abin nan ɗinsa ka lalata kaifinsa ko ka cire alburusansa allazi yuqatalu bihi fil fitna kamar yadda wasu sahabbai suka yi da takobinsu lokacin da ake rigima tsakanin su Muawiya da su Ali radiyallahu anil jami' sai mutum ya cire takobinsa ya cire kansakalin sai ya balla shi sai ya yar sai saka takobin katako a cikin kube din saboda su kuma laraba yana cikin al'adar su mutum yakan yawo da takobi to amma sai zama ya cire ruwan takobin ya yadda shi ya sa takobin katako wanda ba za a iya yaki da shi ba yace wa akhbara anna al-mukraha la isma alayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wanda aka tirsasa mai ya shiga cikin wannan fitinar ba yadda ya iya a matsayin shi na yaron wani ko bawan wani ko dan wani to bai da zunubi na haka walamma kana alqitalu fil fitna to kuma tunda wannan kisan a cikin fitina ne ba jihadi bane kana qatiluhu qatilan lahu bighairi haqqin idan wani ya kashe mutumin da aka kawo shi cikin wannan fitina bisa tirsasawa to wanda ya kashe shi ya kashe shi ba da haƙi ba fa ba a bi ismihi wa ismi sahibi saboda ya dauki zanubinsa da zanubin mutumin da ya kashe malam ya sake cewa وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والماركين من الإسلام فلا إثم على من قتله wancan akan musulmi kungiyoyi guda biyu in an tirsasa ma wani ya shiga cikin fadan wani kuma ya kashe shi to wanda ya kashe shi yana da zunubin kisa to wanda kuma fa aka tirsasa mai ya shiga sahun kafirai musulmi ne amma mu kaddara kaman bawa ko sojan wata ƙasa misali a ce soja ne a cikin abin nan aljeshul amriki misali sojan amerika ne amma shi musulmi ne sai aka ɗauke su aka kai su iraki misali su yaƙi musulmai ko mun gani ko aka kai su falastinu su yaƙi musulmai kuma shi musulmi ne amma yanzu aikin da yake ya tirsasa mai ya je kuma ya fuskanci yan wanshi musulmi ko kuma bawa ne na wani mai gidan shi ya sa shi ya je ya shiga faɗan da za a yaƙi musulmi ko ire-iren waɗannan irin haka ya ce to wannan da ya je ya shiga cikin kafirai ya jiga sahun kafirai ko murtaddai wanda suka ban musulunci idan wani cikin musulmai ya kashe shi yanzu to ya kashe banza kai musulmi da ka shiga cikin kafirai da tarsasawa ka zo kana taya kafirai yaƙan musulmai sai wani musulmi a cikin sahun musulmi ya kashe wancan musulmin da ke sahun kafirai malai ce fala isma alaman qatalu wanda ya kashe shi bai kashe bai zunubi ba bal huwa musabun alal jihadi wa in afda ila qatli hasali ma zai samu lada ko da kuwa wannan abin da ya masa ya kai ga izuwa ga ya kashe shi kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama lil abbas kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas amma zahiruka fa kana alaina wa amma sariratuka fa ila Allah wannan hadisin ba a same shi da wannan ma'anar da wannan lafazin ba amma ma'anar shi ta tabbata cewa lokacin da Sayyidina Abbas Allah ya kara masa yadda aka kama shi a matsayin kamamman fursuna a yakin Badar to ya kasance yana da'awar ya musulunta kafin nan amma mutanen Makka da yake tare da su ba su bar shi ba ya zauna a gida suka fito da shi da tirsasawa ka san wajen biyu bisa ukun mutanen da suka zo badar mukarhuna ne akwai talakawa akwai wato bayi waɗanda su aka saka a gaba yadda in ma kisa ne a fara kashe su su asalin asatirul kufur din suna baya amma Allah cikin hikimarsa kuma su manyan su aka ta kashewa to Abbas yana cikin waɗanda aka tirsasa musu wasu kuma goranta musu akai cewa matsorata ne in ba aka wasu fito kamar Utba wanda yayi mafarki cewa za a kashe shi ko matar shi ta ce mishi wallahi mafarkin nan na nufin Muhammad ne zai kashe ka karkace yace ba za shi ba aka ba aka dinga zole shi ana cewa matsoraci ne da haka ya fito aka kashe shi ɗin kuma shi kuma Abbas bayan dangantaka shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alamar ya, ya, ya fara karkata zuwa ga imani ko da dai bai musulunta ya furta ba amma ra'ayin shi ya fara karkata zuwa ga imani sai zama bai san ya je sai mutanen Makka su Abu Jahal su Abu Sufyan a lokacin suka ce dole sai ya ji cewa kowace kabila daga cikin kabilun Makka sai ta bada wakilai a sojan nan saboda sai ga kuma gare ya je da kanshi wataƙila zai taimaka ya je da nufin zai taimaka wajen sabbada su yadda zai samu dabarar da ta hana ayyakin ya ta kawo in ana shawara ya ta kawo tarnaki shawarwari da za su nuna karaya wanda za su nuna yakin nan bai kamata ba manufar shi dai karshe ka ayyakin kawai saboda tsoron kar a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aka yazo da Allah ya tashi ikon shi kuma aka yaƙi sai aka kama shi da aka kama sai yana kokarin yau manzo Allah sai ya sama wannan bayanin cewa shi fa ga abin da ya kawo shi sai annabi ya ce mishi a mu a zahiri abinda abinda muka ganka kawai a sahun kafare muka ganka zuciyarka kuma da kake cewa kana kokarin ne ka ga ba yakin nan ba ko kuma ko za a yakin nan a samu minimal wato abin nan collateral abin nan damage a samu minimal a minimizing damage to wannan kuma tsakaninka da Allah ne so daga koda musulmi ya shiga da irin wannan niyyar yanzu a ce wani musulmi yana cikin sojojin Isra'ila akwai su musulmi ne larabawa murtazaka ma'aikata ne a aljeshin isra'ili sai ya ɗauka kan shi cewa ai shi yanzu ya zo ne da nufin ya za a yi ya taimaki musulmai to Allah ya san zuciyar shi in ma taimakon ya zo yi amma fa za a mai hukunci da zahiri idan an kama shi an kama fursuna sojan isra'ila idan an kashe shi an kashe sojan isra'ila an kashe banza sauran niyyar shi kuma da aikin shi na zuci don ya je gaban Allah wannan kuma wallahu ya tawalla sara'il na fata mun gano wani malam ya sake cewa waqad akhraja fi sahihaini an ibnu umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala su bukhari da muslim sun fitar daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza anzalallahu biqaumin azaban asaba al'azabu man kana fihi thumma yub'athuna ala niyyati idan Allah ya tashi saukar da wato azaba wato abin nan zai azabtar da wasu kafirai ko wasu batattu ko wasu mutane a duniya to kowa da ke rayuwa a cikinsu wannan azaba za ta same shi kamar yadda muka ji a baya wannan wato umar dan abdulaziz a zamanin shi aka ji aka kama yan giya da aka zo da su sai wani tsimbir ya ce shi ba shan giya yake shi yana zaune ne kawai a gefe a cikin wannan otal din muna samala khalifa ya ce ai hukuncin kaɗai da su me ya kai ka zama a cikinsu to haka duk mutumin da ke rayuwa a cikin wasu mabarnata yanzu ko da ƴan ƴan dini ne suka zo kan mutane ƴan wiwi kai kai suka ce kana zauna wajen ka ce a kai kawai shan iska kake a jangul dole da kai za a kama sai daga bayan an je yin bincike tsananta a iya gane cewa eh da gaske ne baka sha kuma duk da haka bana jin zaka fita salin alin to saboda haka sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi yake cikin Bukhari da Muslim annabi yake cewa duk wanda Allah ya idan Allah ya nufin azabta wasu mutane to wanda yake tare da su shi ma zai azaba za ta shafe shi in ya so a ranar alkiyama kowa a tashe shi gwargwadon niyyar shi wala yace fa hadha aidan dalilun ala anna al-mukraha ala takthiru suwadil muqatilina bighairi haqqin wa in asabahu adhabu dunya fa innahu yuhsharu fil akhirati ala niyyati wannan yana nuna cewa wanda aka mishi tarsashi aka tarsasa shi dan ya ƙara yawan kafirai wanda suke yakan musulmai ba da gaskiya ba to ko da a nan duniya azabar da ta shafi kabarin ta shafe shi to ma ranar alkiyama za a tashi kowa gurgurdan niyyarsa fa za kulluhu yadullu ala annahu laysa kulli laysa kullu mukrahin ala fi'li muharramin ya'samu bihi ka ashhari riwayataini wa huwa alladhi alayhi jumhurul ulama yace wannan dalili ne akan cewa ba kowane wanda aka tirsasa ma yin wani zunubi bane zai zama yana da laifin yin zunubin akwai da aka tirsasa mashi zunubi ya zama bai da laifin saboda ya shiga cikin tirsasawa ba yadda ya iya akwai kuma wanda yana da laifin in yana da mafita bai bi ta ba wannan shine riwaya ɗaya daga cikin mafiya shaharar riwaya a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal kuma ita ce magana mafi shahara a gun malamai wa min zalika daga cikin rassan wannan qadiyya ta al-mukra fiqhu nan mukrahu akwai muqamil muslimina bainal mushrikin mustad'afin musulmi masu rayuwa a tsakankanin kafirai wanda suke cikin rauni وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا قرآن يما غانا أكن ودن شنطن كما يما غانا أكن ودن واتو سو ماسو ماسو مسألن زما أكسا شنكا فري كما يدعى الله مدعي كسر كيكي تيوا إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم كو lalle waɗanda mala'iku suke ɗaukar ransu alhalin suna cikin cutar da kansu su ce musu ƙalu fi makuntum su ce musu akan me kuka kasance ya aka kuka bari rayuwarku ta kare tsakankanin kafire mushrikai qalu kunna musaqafina fil ard sai su ce ai mun kasance cikin rauni ne a bayan ƙasa sai a ce musu qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ice ƙasa Allah ba tana da fadi ba me hana ku yi kaura ku bar nan inda ake kafirci ku koma can inda kuke za ku iya samun damar yin addinin ku Allah ya ce faulaika ma'awahun jahannam wa sa'ati masira waɗannan ƴan wuta ne duk wanda ya zauna a tsakankanin kafirai ya kasa yin addini alhalin yana da yadda zai ya bar wajen ya koma inda musulunci ke da ƙarfi ya addini Allah ya ce waɗannan sun zalunci kansu kuma waɗannan ƴan wuta ne kuma wuta ta muna na jahannama a ce ta ce makomanka sai Allah ya togace yace illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan amma banda masu rauni cikin mazaje da mata da yara kanana waɗanda la yastati'una hilatan ko ba su da ƙarfin wata dabara sannan kuma wala wala dunun sabila ba kuma da yadda za su kwaci kansu ba sai da su fita su fita ba to waɗannan su ne fa ulaika sallahu an ya'fuwa anhu waɗannan Allah idan ya so to yana iya musu ahuwa wa kana wa kana gafurar rahim Allah yana da wa kana lahu afwan gafura Allah yana da afuwa yana da gafara to kaga Allah ya isa sana'in masu rauni da basu yin da zasu da matan su da mazan su da yaran su amma wanda ba mai rauni ne haka ba to yana cikin wancan matsala anan ne a wannan zamanin malamai kamar musamman a Sheikhul Uthaymeen Muhammad ibn Salih Uthaymeen Allah ya gafarta mishi yana da wani jawabi da yayi akan musulmi masu yin ƙaura kuma su koma garin kafirai a ganin musulmai ne da ke ƙasar kafirai Allah yake zarginsu idan ba su tashi sun bar ƙasar kafirai sun dawo ƙasar musulmai ba su laifi ne wannan to ina kuma ga musulmi da yanzu kuma suka mai da wai su bar ƙasar musulmai su yi ƙaura su koma ƙasar kafirai don neman greener pasture don neman hayat afdal don su je su rayu rayuwa su yi aiki su yi karatun boko su yi aiki a kamfanoni a asibitoci su yi lecturing su yi aiki a kamfanonin construction kamfanonin telecommunication wasu ma su zauna har su samu takaddan 'yan ƙasa a ƙasashen kafirai kuma a wannan rayuwar da muke a wannan zamanin ana ganin wannan ci gaba ne ana ganin wannan alheri ne duk wanda ya samu haka to ana mai murna ana mai sambarka da shi da ‘yan uwanshi da dangi shi ana ganin su kakasa ta yanke saƙa. Wannan abin jama'a ba fa mu kaɗai ne nan Afirka muke shi ba. Hasali ma larabawa sun fi mu yin wannan. Larabawan Saudiya, Iraki, Kuwait, Yaman, Misra, haddif wala haraj babu wata ƙasar larabawa ni da na sani. Sai da zama ‘yan ƙasar, ‘yan boko suna sha'awan wannan ɗabi'ar da wannan hijirar. Har aka kai wa larabawa sun yi hijira-hijira mai yawa har sun tara jaliyat sun tara al'umma a ƙasashen kafirai a brazil a argentina a cuba a mexico a canada a amurka ballantana kuma ƙasashen irin su faransa da spain da ingila da jamus da makamantansu kai gara ma waɗannan ƙasashen na yammacin turai za ka ce to some extent akwai yancin ma addini amma kasashen da muka ambata na Latin America bangarorinta guda biyu duka da South da da, da North America Cuba da Brazil da Argentina da Panama da da da da da da da, da, da Costa Rica da makamantansu inda akwai larabawa da yawa har suna da ma al'umma sananniya kamar yadda akwai al'ummar Hausawa misali a Makka a Madina a Jidda a London a Johannesburg a Cairo misali ko a Ghana da sauransu to haka larabawa suke da al'umma waɗancan wuraren sai aka tambayi malam Uthaymeen aka ce algata malam me zaka ce game da hukuncin musulmai masu wannan ɗabi'a kuma yanzu musulmi suna nan dabi'a rai yanzu har an fara kuka a gwamnatance cewa ana fama da karancin likitoci da karancin farfesoshi da karancin injiniyoyi da arkitektoci duk suna ta guduwa saboda wahalar da ke Najeriya da rashin kyakkyawan albashi da rashin tsaro kowa Allah Allah yake ya samu wata dama har akwai agent agent wanda yake suke nan kai mutane kasashen waje wannan ba ma masu ilimi kenan banda masu zuwa aikin karfi masu zuwa su yi aiki a kamfanoni a matsayin leburori banda kuma 'yan kundin bala masu shiga ta bayan fage wanda suke shiga ta Nijar ta Sahara ta Libya ko su kai ko su wuce lahira wanda suke isa a je Libya daga can a hau tekun abin nan bahar abin Atlantika a ratsa a balle ta Spain ko ta Jamus ko ta Italiya suna isa can a kama su a yi ta dukansu a kai su a cikin muhayyamat na ‘yan hijira daga baya su ƙarya su ce ai su ‘yan luwaɗi ne an takura musu a ƙasashensu ba a san addinin aƙidan luwaɗi ko ‘yan maɗugo ne su ko ‘yan kare ‘yancin mata ne wallahi ƙare da suke kin ba to suka yaka sai a sassauta musu ce to yanzu sun zama laji'un sun zama ‘yan gudun hijira a ba su mafaka su ci gaba da aiki suna wanke-wanke suna shara suna gadin karnuka da haka wani ya samu ya samu takarda ta ɗan ƙasa wani kuma ya lalata rayuwar shari'a to mutum kuma har ya zo wani Allah ya mai rasuwa a cikin wannan ƙasashen babu jana'iza babu addu'a babu ma za a maka jana'iza ta kirista za a maka sannan babu yancin yin addini akwai wani abokinmu da ya taɓa karatu a a Spain ka duba da Spain fa da ƙasar da aka taɓa yin musulunci shi ke ba mu wannan labarin ya ce daga inda yake makarantar da yake a wani ƙauye zuwa birni mafi kusa da zai iya zuwa ya sallar juma'a tafiyar kilomita 300 ce sauraka kuma duk sati haka yake hawa jirgin ƙasa ya je wannan sallar juma'a don ta baka da sallar juma'a tun da kai matafi ne ya ga maka matafi na sallar juma'a sai ka haƙura kai zaman ka tun da Allah ya jarabce ka kaje garin sannan kuma a laboratory da suke aiki ne wani farfesa wanda ya taɓa zama abin nan a misra saboda ka ya san al'adun musulmai shi ne ba shi dama aka mashi wani ɗan kibikuli aka ɗan sa wani gilashi aka aka tare aka sa mai da duma na yake yin sallah shekarar shi uku a garin ya ce mana wallahi shi bai taɓa ganin mutum musulmi ba tsawon zaman shi a garin mutum dai musulmi bai taɓa gani ba saboda azumi ma shi kaɗai yake azumi wannan sai dai Allah ya taimake shi zamani ne na social media da sauransu yana following me ake yi yana bin karatuka da ake a nan Najeriya da sauransu. Sadaka jama'a wannan ba wani abin arziki bane. Ina da ƙarina da muke uwa ɗaya uba ɗaya yayi karatu a China yayi PhD shekarar shi huɗu a China. In ka je na labarin labarin irin kuncin da ya shiga. Wala kare ba zai In dai kana son addini sai ka sha wahala. Shi Allah ya taimake shi ma su biyu ne suke cikin tim ɗin da wani ɗan Nijar shi ma musulmi ne. Sadaka yana da ɗan uwa da suke yin abubuwan su tare. Har aka yi corona aka gama yana yana ƙasar yana ƙasar China. haka suke yi zuma babu wani abu na addini da zaka ji labari sai dai taimakon Allah ma dai da yake akwai dai wannan al'alamul iftiraji din to da aka tambayi Uthaymeen din nake so na kai mu shine sai yake wata magana yake cewa bari karanta mana kawai abin da ya faɗa introduction din kaga hadarin abu yake cewa al-iqamatu fi biladil kuffari khatarun azim yace jama'a zama kasashen kafirai yana da hadari kwarai wa qad shahadna وشاهد غيرنا انحراف كثير من ممن اقاموا هناك yace mu mun gani musu Uthaymin wasu mu ma sun gani yadda mutanen da suka je suka ba kashin kafiran nan suka karkace suka je bin addini yace faraja'u fusaqan suka dawo sun zama mutanen banza wa ba'aduhum raja'a murtaddan wani ma yayi ridda an dini wa kafiran bihi wa bisairil adyan jami'an wani ma ya ban musulunci bai ma yadda da wani addini ba bai yadda akwai Allah ba ya zama mulhidi ga sanan da yawa jama'a ƴaƴan musulmi da aka kai su irin ƙarshen da sunan su yi karatu yara da dama sun daina yadda cewa akwai Allah sun zama kafirai mulhidai wanda kafircin nashi ya bunƙasa sai ya fito ya furta wani kuma a ɓoye yake yin kayan shi baya sallah yana nan ya ta taƙiya suna nan da yawa jama'a a cikin ƴaƴanmu ƴaƴan musulmai Hausawa Fulani Nufawa Yarbawa ƴan Arewa ƴan Afirka kuma suna nan da yawa a cikin Larabawa duk kuma me kai mu wannan shine tsabaragen yadda da abin da waɗannan turawa suke akai jama'a muna ganin wai su ne ka'abatul duniya duk abin da suke kai bari mu bi ido rufe wanda kuma ya je samu abin da suke da shi ana ganin wai shine ya more shi ya isa shi ya san duniya shi ya ci gaba shi ke da ilimi su kuma ilmomin su duka ilmomi ne wanda suke ce musu al'ulumut tajridiyya wato ilmomi waɗanda aka raba su da addini aka raba su da mutunci aka raba su da al'ada wato abin nan empirical empirical studies komi kawai an gwada a tajiribi an gwada ya yi kawai to shi kenan ya dace da musulunci bai dace ba babu ruwan kowa ya dace da al'ada bai dace ba babu ruwan kowa kawai za a yi da aka saka wannan matakin da suke mu kuma ilmominmu suna tafa da ethics suna tafa da addini da al'ada ta gari komin yadda muka kai ga sanyin abu in ya saba addinin da al'adar mu ba za mu yi ba addinin da al'adar mu tana da limitation da ta saka mana cewa ba za mu tsallaka nan ba to su kuma ba su da wannan sannan kuma suna da falsafofi munana da suka shafi tattaunawa akan addinai da al'adu da manufofin halittar ɗan adam suna da munanan ra'ayoyi da ake rawaja su sai a je ɗan kadama bai riga ya yi wani abin arziki na ilimin musulunci ba anan an je an ɗibga mashi wannan falsafa dole ya lalace dole ya kassare to wanda ma fa bai samu wannan matsala ba mafi ƙarancin matsalar da ya samu shine matsala ta akhlaq muna nan ɗabi'u ɗabi'a shaye-shaye ɗabi'a zinace-zinace ɗabi'a ta luwaɗi ko maɗugo ɗabi'a ta raina manya ɗabi'a ta almubazzaranci da dukiya ɗabi'a ta rashin ganin girman na gaba duk wannan ana koyar da su a cikin al'adun turawa su a wannan zamanin da muke ciki jama duk wanda yake jina wanda ya san turai ya sa abin da yake fara ‘ya'ya nawa suka lalace to yanzu kuma abin ya wuce ‘ya'ya wai manya ne mai suke neman ya za a yi su tafi turai zai su yi aiki in ya zama dole a je a yi aiki ko karatu sai uthaymin ya ce to akwai sharaɗi guda biyu ya ce sharaɗi na farko ya zama amnuhu ala dinihi ya zama an amintu akan cewa addinin ka ba zai lalace ya halasta ka ji na biyu ya ce attamakkun min izhari sha'ir di ya zama kuma za ka iya samun dama ka yi shiga irin ta musulmi ka bar gemunka ka yi azuminka ka yi sallarka a jam'i ka yi salla ta juma'a ka yi sallar idi in ramadana ya zo za ka iya azumi za ku iya tahajjud sha'a'ir din to za ku iya bayyana waɗannan halas amma matuƙar ba za ku iya bayyana waɗannan sha'a'ir na addinin ba sannan ku ba ku da aminci akan addininku to bai halasta mutum ya kuma ƙasar turawa ko da da sunan ziyara ne ko karatu ko aiki ba bai halasta ba ballantana kuma da sunan wai kayi hijira kai ka kuma kasashen kafare kaga shi musulunci ba cewa yake wanda yake can ya tashi ya dawo kasashen musulmai in ba haka ba ga tuhumar da ake masa amma kai kana kasashen musulmai kuma kasashe ka kuma na kafare wannan kuma ya hada hada kasashen kafare namu na gida jama'a dinin mutum zai je kasar kafare ba dole sai ta turawa ba a nan Najeriya akwai kasashen kafare ya ko akwai jihar da aka declaring cewa sunanta jihar kiristoci ce ita ba jiha addini ba ce to ko irin nan ne ka je ka zauna inda ba za ka yin addini ba inda ba za ka tsira da mutuncin addinin ka ba haramun ne kuma wallahi ya kamata mutane za su kai ta su gane duniyar nan ba ita ce karshe ba fa duk za ka gama wannan ɗin gabaki ɗaya ka gama duka sai ka zo ka mutu ko kuma mutum da kanshi kamar da muka yi magana da wani irin haka duk ya gama rayuwar da kanshi ya gane kai akwai matsala sai ya ɗibo ‘ya'yan shi sai ya dawo da su kan. Da muna magana shi sai ke cewa ai alga ta malam, wato na ga asara za ta yawa ne, ni an yi asara ta, amma bai kamata ya asara yayana ba wallahi da kan shi haka yace ce ni an yi asara ta ce dan yanzu ni mai amfani mai zama al'umma ta har yanzu yana ƙasa waje yana aiki amma ya dawo da ƴaƴan da matar Kano yace su su zo su koyi addini da al'ada yace ni abin abin na haka ka asara ta yawa Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa minhu wa minhu isti'sarul muslim idza akrahu al-kafir da kuma wato kama musulmi a matsayin fursuna shine isti'sar a kama shi a sace shi ko a kama shi kafiri ya tirsasa wa musulmi ya kama shi wa qala yace wa illam yasta'sir tasta'sir wa illa qatantuka kafiri ya tara musulmi kafirai su tara musulmai a inda sun fi ku ƙarfi sai su ce ko ku yadda mu kama ku a matsayin bayi ko kuma mu kakashe ku kuma suna yin haka suna sace ayan mutane suna kama mutane idan sun kama din zuwa suke su sayar ko a yi tsafi ko in ƙananan yara ne a yi kwambatin ɗinsu zuwa kafirai ko kuma a mai da su kamar wato boyi-boyi masu aiki a gidaje da cocina da gona duk suna yin wannan to idan aka musulmi haka fa inna dukhulahu fi asarihi muharrama asali ya halas ya haramta kana musulmi ka bari kawai wani kafiri mai da kai bawa laulal ikrah ba dan ya tirasa maka ba wa qad fa'ala dhalika khubayb ibn adiy wa ghayruhu yadda aka wa khubayb aka kama shi aka mai da shi bawa karshe aka kashe shi wa hum fi dhalika kal mustad'afina to hukuncin su daya a wurin da su da waɗannan da ake cewa al mustad'afu hukuncin su daya malam yace wa qad dalla ala zalika nasul qur'ani bi qouli ta'ala Allah ubangiji ya faɗi haka game da a tirsa mutum akan a mai da shi bawa ko a tirsa sawa mace a mai da ta karuwa ko ai mata ciki na shege da karfin tsiya ta haihu a kwaci jaririn aje a siyar yadda dai suke a kudancin Najeriya din nan yace Allah yana faɗa yana cewa wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna kar ku tirsasawa bayinku mata shine fatayatikum kaman dama aka ce fatan yana yawa da ma'anar bayi kaman kisa na bisu ko imratul azizi turawidu fataha to ta mace sai a ce fatatun to da yawa sai a ce fatayatikum kar ku tirsasawa bayinku mata alal birra'i akan karuwanci kuma da su wato karuwai masu abin nan commercial sex workers in aradna tahassunan wannan sharadi ne wanda yake gairu mu'tabar suna so su zama kamammu wanda ba sa zina ba wai haka yana nufin wanda in tana son zinan to babu laifi a bata ta yi ba saboda haka sharadi ne wanda yake mafhumin shi gairu mu'tabar ne tabtagu ardal hayati dunya kuna yin haka dan neman duniya ne wa man yukrihunna wanda duk ya tirsasa wasu ƴan mata bayi akan zina fa inna allaha min badi ikrahihinna ghafurur rahim to Allah bai musu gafara da rahama su wanda aka tarasawa din idan idan idan tarasa musu akai malam yace fa idza kana hadha fil ikrahi ala al bidha in ya zamana wannan shine hukuncin wacce aka tarasa mata zama karuwa fal ikrahu ala shurbil khamri wa akli al maytati duna zalika to zunubin da ke cikin a tarsasawa mace tai karuwanci karuwanci zunubin shi yafi zunubin shan giya yafi kuma zunubin cin mushi to in ya zama na a wancan zunubin da ya fi nauyi an ce ba komai in tirsasawa ne kaga ya fi sauƙi a ce ba komai in tirsasawa ne a shan giya da kuma yana da cin mushi fa inna zina min akbaril kaba'ir ba'da al-qatl domin zina na daga cikin mafiya girman zinubai bayan kisa kama dalla nabi sallallahu alaihi wasallama ala zalika inda masu ila ayu dhanbi a'zam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka tambaye shi wannan zunubi yafi girma qala yace an taj'alu lillahi nid taj'alu lillahi niddan ka sanya wa Allah abokin hamayya zuwa ƙarshen hadisin da aka ce thumma ayu qala an tuzaniya bi halilati jarika ka nemi yin zina da matar makwabcinka wani ya daga cikin suwar na zina mafiya muni zina da matar aure zina da matar makwabcinka zina da kai ne ka neme ta kai namiji kai ne ka nema sannan mata aure ce sannan mata makwabcin ka ne daka matakan zunubin suna da yawa akwai cin amana makwabci akwai cin amana na aure akwai cin amana na bata matar wani shi sa a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zina da mata aure ranar alkiyama za a ce wa mijin matar ga wanda ya bata maka matar kana ga kuma ladan shi nan an tara ka debi abin da ya maka shine compensation ɗinka ka debi duk abin da ya maka kasan ku babu abin da zai saura maka zai saura to saboda haka wannan mummunan zunubi ne wanda yake biye da zunubin shirka sun makara sana na biya karanta wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun Allah ya ce a cikin suratul furqan da kuma waɗanda ba sa kirayen Allah tare da wani ba sa shirka sannan ba sa kisan kai sannan kuma ba sa zina da haka munin zunubi daga bisa wannan ayar daga daga shirka biye da ita sai kisan kai biye da shi sai zina Allah ka tsare mu daga dukkaninsu wa ma'lumun anna al-mukrah anna al-mukrahati min al-ima'i 'ala al-bigha yace abu ne sananne cewa waɗanda aka tirsasa musu akan karuwanci daga cikin bayi mata kama kana ibn ubayy wa amsaluhu yukrihuna ima'ahum 'ala al-iktisabi bil bigha dan salulu shugaban munafikai a Madina da shi da ire-iren mutanen banza irin shi su ne suka kasance suna da bayi ‘yan mata sai su dinga sa su dole sai sun yi zina su kuma su an shi kuɗin laisa huwa an yuf'ala biha bila fi'ilin minha ba wai ana nufin a yi zinan da ita ne da surar fyaɗe ba kuma gani a zina ne wanda ita ma ta yi participating a cikin zinan amma asalin abin da ya kawo ta yin zinan shine ba ta da zaɓi kaga ta bambanta da wadda aka yi mata fyaɗe rapin wadda sanda ake saduwa da itan ihu take ma tana neman agaji waccan kuwa hala ba za ta yi wannan ba a daidai lokacin yin barna amma asalin abin da ya kawo ta ba ta da zaɓi ne hal huwa an tukura hatta ta ƙasu da zalika wa taf'aluhu ya ce shin bal huwa an tukura shine a tasasa mata hatta ta ƙasu da zalika hatta yadda wa taf'aluhu kuma ta aikata wali hadha sammahu bigha'an da aka kira shi aka kira shi da suna karuwanci karuwa ce amma abinda ta kawo ta karuwanci tirsasawa wadhalika alqismu laysa fihi bigha wancan kuwa matar da aka yi mata fyaɗe ba a ce mata karuwa ba a ce duk hukunci hukunci shafi karuwa ba za a bata mata suna ba ba za a kalle ta matsayin mara kirki ba ba za a ce fasika bace ba za a yi mata haddi ba duk ba za a yi mata ba wadhalika laysa fihi biga wala hadha qala itabtagu arad alhayat ad-dunya da haka aka ce kuna neman duniya wadhalika inna ma yahsulu fil adati liman yaf'alu la biman turbatu hatta yaf'alu biha kaga wancan abun duniya kuwa yana samuwa ne liman taf'alu ga wadda ita ma ta aikata nata sashen na fasikancin labiman turbatu ba da wadda aka kulle ta aka daure ta aka bankare ta hatta yuf'ala biha fa aka masa aladance mutumin da yaje gun karuwa mutawi'a wadda ta biye mishi shine zai fasikanci ne ta biya kudin fasikancin amma dan fyaɗe wanda zai zo ya kama yar mutane ya mata da karfin tsiya wannan bai biyan kudi kuma gani bai biyan kudi aladance ko dan ba ta karba ba wali anna zalika huwa al'adatul ma'rufatu allati nazala al-Qur'anu alaiha saboda kuma kiran wannan da suna bigha shine abinda Qur'ani ya sauka akan shi fa hadhihi al-ayatu fi fi'l al-fahisha wa tilka fi ad-dukhuli ta tahkum al-kufari wannan ayar ta in arada tahassuna tana magana akan hukuncin alfasha ne wancan kuma tana magana ne akan na kunna musadafi ne ta ko ta magana ne akan zama karshen kafirai wa kilahuma min al-af'al dukkanin su ayyuka ne wa qad rawa muslimun fi sahihi an jabirin qala kana abdullahi ibn ubay ibn salul yaqulu li jariyatin lahu dan salulu ne ya kasance yana cewa ta baiwa ta shi idhabi ki tafi fa abghina shay'an ki je ki karuwanci ki samu mana wani abu qala fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i al aya wa fi riwayatin aw ta riwaya har ila yau anna jariyatan li abdullahi ibn ubay yuqalu laha musaika wa ukhra yuqalu laha umayma yana da wasu ƴan mata bayi guda biyu ɗaya sunanta musaika ɗaya kuma sunanta umaima waɗannan bayin Allah guda biyu bayinsa sun kasance kana yuridu huma ala zina yana sa su su yi zina fa shakka ya zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka manzo Allah ƙara fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah ya saukar da wannan aya wannan ita ce riwaya Imam Muslim daga Jabir وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي أبي أبيد أخبرت akwai wata mata mai suna Safiya bintu Abi Ubaidin As-Saqafiyya matar Abdullahi dan Umar ne Allah ya kara masa yadda ita ce ta ba wa Nafi'u labari cewa anna abdan min raqiqil imarati wani bawa wanda yake bawa ne mallakar gwamnati waqa ala walidatin min al-khumusi sai ya je sai ya afkawa wata baiwa cikin abin da gwamnati mallaka na humusi fastakraha sai ya tirsasa mata hatta hatta qtabdaha har yayi disbajin ta shine mana iktada har ya kawo mata da budurci wato budurwa ce kenan bata san namiji ba amma wannan mutu wannan bawaye mata haka fajaladahu umaru al-hadda sai umar ya mishi bulala 50 na haddi فعذابه مثله نصفه ما على المسلم إلا عذاب مسلمة إلا عذاب دوا فجزاء المسلم ما على المسلم نصف ما على المسلم مسلمة إلا عذاب كو aka mashi bulala hamsin wani fahu kuma umar ya kore shi daga gari rabin shekara shi ba ya ce ya bar garin madina rabin shekara walam yajlidil walidata ba a doki ita wannan baiwa mace ba min ajali annahu istakraha saboda tilasi mata ba sarranta bane wa qala az-zuhri fil amati al-bikr yaftari'uha al-hurr game da baiwa wacce take budurwa a samu wani da ya kawan mata da budurci sai aka tambayi zuhuri sai ya ce yuqayyimu dhalika al-hakam min al-amati al-azra bi qadri thamaniha wa yujladu za a kalli wannan baiwar a ce wannan baiwar inda tana matsayin azra wato virgin wadda bata san namiji ba nawa ne kimarta a kasuwa to kimarta kaza ne to wannan da ya kashi da ya bata wannan yarinyar mutane zai biya wannan kimar a matsayin garama sannan kuma za a mishi bulala ta zina walaysa fil amati as-sayyibi fi qada'il a'immati ghurmun amma idan wanda ya mata wannan tirsashin ba budurwa ba ce dama ta taɓa sanin namiji ya mata tarsashi ya sadu da ita alalin yana bawa to a wannan yanayin ba za a biya waccan tarar ba walakin alaihi haddu amma za mai haddin zina wancan kuɗin da aka biya kuɗin ya ɓata dukiyar wani ne domin baiwa dukiyar wani ce kuma baiwa in aka ce misali abin nan ce virgin ce wanda ba disflowing ɗinta ba to daraja ta daban da kamar dai ka san mota wadda take sabuwa da ya kwato kaga kudin su ba dai ba ko da model ɗaya ne ko haka ko da waya ce ka je siya irin wannan da kayan amfani da ita ka je kamar a ce 30,000 in ka sai irin sabuwa a ce 150 sau da ka to ya bata ya bata dukiyar wani to zai biya garama abin da ya bata sannan ya saba wa Allah ya yi zina za a mai haddin zina ina fata mun gani yace hadhihi mas'alatul mustakraha ala zina والأمى المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضوع yace wannan shine batu game da mas'alar wadda aka tirsasa mata tayi zina da kuma baiwa wadda ta biye ma abokin lalata ta saka zina yace zance kuma akan sadakin da ya kamata a bayar idan an yi irin wannan nawa ne sadakin mace wadda aka taba yin mata fyaɗe ko wacce wato baiwa da wani ya lalata nawa ne abin da za a ce sai ya biya a matsayin barnar da ya yi ya ce ba nan ba ne muhallinsa wa zakara ma fi sayan ana bi horera ya ce wa zakara kuma sai ya ambata masu taƙiƙi suka ce wannan ga alama wani ne kwafewa ne yake ba da wannan labarin ne kwafewa ne ba shi bin kaga tabirin ya saba da yadda bin tamiya ya yake faɗa ko wa zakara kuma sai malam ya ambaci ma fi sayani ana bi horar ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ke cikin wato bukhari da muslim daga manzala sallallahu alaihi wasallam wasu wasu ka ce abinda ya kamata a kaddara shine wa zakaral bukhari ana nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce kamar da ke cikin sahih bukhari batun hajara ibrahimu bisara sayyidina ibrahim alayhi salam yayi hijira tare da saratu matarsa alayhi salam dakhala biha qaryatan ya shiga wani gari fiha malakun malikun akwai wani sarki minal muluki cikin sarakuna au jabbarun minal jababira ko akwai wani azzalimi cikin mashahuran azzalimai fa arsala ilayhi an irsil ilayya biha shi wannan sarki azzalimi yana kwace matan mutane sai ya aika wada a sayyidina khalid alaihi salam cewa ka turo mini matar da naji an ce ka shigo da ita garin nan ba yadda iya fa arsala biha to kaga ikrahi aka tura ta wurin shi fa qama ilaiha sai ya zo aka kai ta ɗaki yadda yake inda ya saba lalata shi sai ya shigo wurinta faƙamata ta wadda wa tusalli ta tashi ta yi Allah ta sallah da ta yi sallah faƙalat sai ta yi addu'a ta ce Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika fala tusallit alayya al-kafira ya Allah in dai imani na na gaske ne ya Allah ina roƙonka dan iman da ne da kai ya Allah kar ka baiwa wannan kafirin dama a kaina fa hutta hatta rakada rijlaihi Allah cikin ikonsa kafirin nan kawai sai ya faɗi aka ji yana yana gubba aka ji yana yana yana gurnani ko munshari shine ya gitto gaqiqal duk eh kakari yawa yana kakari ko kaman inda rago yake an yanka shi ko yadda mutum yake idan ya ya, ya shiga ya an ya kware ko ya shaki shine kamar da burka suke cewa ya gitto gaqiqal bikri inda inda menene ba yake dogatar bikri inda tisali li yaqtulani wal mar'u laysa biqatali ay yaqtuluni wal mashrafi wadaji to to ya gittutun fa gutta gutta sai ya kama kakari aka ce faduwa yayi har yana shaƙe wuyan shi da kanshi hatta rakada birjidai yana bubbuga kafafu yana dan kafa yana bugawa kaman alamar yana cikin bala'i da ta ga haka sai sakin ada ta ce ya Allah karka bari ya mutu in ya mutu ban san da zan yi ba sai kawai sai ya komo da haicin shi da yake kafiri ne la'anar ne sai ya ƙara tasowa ya nufato ta yi ta ƙara yin wacce adda sai ya faɗi ya kama kakari in ta gaze mutu ce Allah kaka kashe shi anan ya Allah in ka kashe shi ban san da zan yi ba wali ya ce sai kawai ya komo cikin haicin shi har so uku da ya ga dai ba sarki sai Allah ya ga haza sai ya kira yaran shi ce ka fita da wannan tsinanniyar Allah ya tsare ta wannan ita ce ɗaya daga cikin ƙarerayi guda uku da sayyidina Khalil aka ce yayi ko wanda ranar alkiyama zai ce ina jin tsoro saboda ƙarya da nayi guda uku ƙarya da ya ana ita ce da yace ƴar uwarsa ce da aka kira shi aka tambaye shi aka ce me alaka ku yace ƴar uwata ce Allah ya ƙara masa tsira da abinci wa min al-ma'lumi anna allazina kanu yukrihuna al-ima lam yakun biwa'id al-qatl abu ne sananne cewa wanda suke tirsa sama bayi akan yin zina ba wai sun tirsasa musu bane saboda ainihin wato a sun ce za su kashe su wancan hadisin bukhari ya kawo shi a wani mai ban sha'awa duk da an ta rigima da malamai masu sharhi ba su yarda da abin da bukhari ya faɗa ba inda ya kawo akan babun idza qala akhdamtuka hadhihi aljariya shi mai hukuncin wannan idan mutum ya ce na baka hidimar wannan baiwar yana magana akan ina jin in ba na manta ba kitabul raqa'iq ne ko kitabul abin nan ko kitabul hiba kitabul hiba yawa idan idan idan kace mutum na baka kaza bukhari yana nufin to wannan irin bayarwa shin za a dauka matsayin kyauta ne ko aro ne ko manfa'a ce aka baka kace yace to abin yana komawa ne ga urfi a urfin mutane yanzu idan ka ce idan ka ɗauki kaya sutura seti ɗaya ka sa a leda ka aikawa da wani ka ce a kai mawa ne kawai cewa ka yi a kai mishi ba ka furta sigar kyauta ko aro ko siyayya misali ba ko to a al'adar mu yanzu misali a nan ƙasa wasu mai yana ɗauka ka mishi kyauta sau da yana gamuwa zai fara maka godiya yawon ko ya buga muka yace na ga sako ai ga mutane ce wani ya mun kyauta Allah ya saka dalili to amma inda yarka ce ka aika mai da ita ba kace je ki wurin wani kici ni na aiko ki kaga mu zai dauka cewa ka bashi aiki ta bane ko kuma ka auren mai da ita saboda al'ada bata gudana a haka ba to shine bukhari ya babi idan baiwa ce ka ce wa mutum akhdamtuka hadhihi jariya shin wannan yana nufin ta zama tashi ko ku ka bashi aro ne ta mai shara da wanke-wanke da sauran ayyuka dan ta zama tashi hakkunce zai da ita kuma in ya mutu duke shi ce za a gada kuma zai iya siyarwa amma idan ka ba shi aro ne kawai ta mai aiki kaga iya aiki ne banda kwanciya banda sadaka sannan kuma za ka yi hauzin kayanka daga baya za ta dawo wurinka to shi bukhari sai karkata zuwa ga cewa akhdamtuka yana nufin kyauta ne ina ya samu wannan saboda ita sarra ai wadda ta bashi ita hajaru ko ta bashi da aka zo bayarwan a labarin cewa aka yi akhdamtuka matar khalilu hajaru ce mai ta yi da ta bashi saratu akhdamtuka hadhihi jariya kuma daga nan ta zama ta zama sadakan shi kuma ta haifa mishi malamai masu sharhi sun ja da bukhari sosai akan nan ba shine tattauna mu ba amma dai fa'ida ce da ya kamata ɗalibai suna yi kuma su ganta sannan kuma ka san muhimmancin urfi game da uqud game da yarjejeniya da contract da sauransu akwai abin da ka bayar da ka bayar an san kyauta ne akwai abin da ka bayar an san aro ne wani ce maka da Allah dan ba ni mashin din nan mashin din ka ba ni mashin din nan je wani na zuwa sai gashi ka mika mishi mukulli kullum mashin in yaje gama hidimar shi me zai dawa zai da shi domin wannan bayarwa an san aro ce da za ka ji labarin ya siyar fa wani yana mashi a cewa na siyar me yasa ba ka bani ba ka bani na siyar ko kuma shiru shiru baka gan shi ba kwana biyu ashe mashin na gidan shi kullum yana hawa yana fita yana shiga kaga akwai rikici wallahi wani ne sai yan sanda ne za su raba ku ko mai hankali ne ya ce Allah isa Allah ya kyauta so yana daga cikin muhimmancin a araf na mutane a wajen uqud to haka a wajen aure ma bayarwa da za a zo a ce mun zo neman mawana ya sai a ce an ba ku to wannan bayarwan ba aure bace saboda a urfin mutanen da suke fana wannan bayarwan suna nufin menene alƙawari sama aka samu wanda ba su da dattaku ana iya a karya alƙawarin ko aka samu wanda ya fi cancanta ko aka samu late comer kuma idan mutuwa ta shiga ba a cewa a yi gado ko a yi takaba kuma su da kansu da suka ce sun baku za su ce to ku je kuma bayan lokaci kaza a dawo a yi magana sa rana da sadaki kaga ashe inda an riga an yi aure ba za a ce kuma a sa rana ran da za a ƙara ɗaura aure a ce kuma ina sadaki ba to da haka wannan bayarwa duk da wasu malamai malaman ƙasar nan sai su ce a yi aure ne a urfi ba aure ba ne wallahu alam malam ya ci gaba da cewa ومن المعلوم فإذا أكرهت المرأة أو السبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم إذا aka tarsa sama yaro aka yi luwadi da shi ko mace aka yi zina da ita da irin wannan tarsasawar ba da tarsasawa ta kisa ba da tarsasawa ta wato ƙasa da kisa to Allah zai gafarta musu inda tarsawar ne wani haza kila fil mutallaqati thalasan dan haka aka ce game da matar da mijinta ya sake ta saki uku idza katama zawju talaqaha wa lam yakul laha hujja idan miji ya boye batun sakin da yayi mata ba ta da wata hujja mutum ne ya saki matar shi saki uku daga shi sai ita ya fada kuma ta ji saki na uku kaga aure ya kare amma kuma ba ta da wata hujja sai ya dawo ya ce ƙarya ne yayi dinayi maza suna yin wannan da yawa yi to ya za a yi abin da ya faɗa ɗin haka za a haƙura abin shi da Allah annaha tuqimu indahu li annaha mukraha ala zalika wala yahillu laha qatlu haka ta gun cigaba zama kashin wannan mijin ba ta iya da shi ba ta ce bari ta kashe shi ba ko bari ta gudu za ta yi haƙuri ne wannan shine hukuncin shari'a game da ita wal mustakraha ala zina ala zina fi wujubil mahri falaha an ta'khudha ma a'tahu min mahriha matar da aka tasa mata aka yi zina da ita malaman fikihu suna cewa za a biya ta sadaqil sadaqul mithl idan aka kama wani yayi yayi fade za a mishi hukuncin zina sannan za a ƙara mai akan hukuncin zina za a ci tarai shi zai biya kwatankwacin sadakin irin wannan mata a ɗauka kuma a bata kai ya ɗauka wai ya ci banza kenan idan mutum ya ga wata mata ya je ya bata guba abin nan ya bata abin da ya intoxicating ɗinta ko ya mata tarsashi ya yi zina da ita in aka kama shi a musulunci hukuncin fyaɗe ɗaya ne da hukuncin zina amma akwai ƙari shi ne mene za a ƙara mai da garama sai a ga wannan matar yanzu da ya taɓa budurcinta dama sadaki ana bayarwa ne dan a halasta ta ga mijinta ko to shi ya halasta wa kanshi ba da halastawar shari'a ba to da haka duk da haka ba zai ci banza ba sai ya biya kuɗi sai a ga sadakinta naira dubu ɗari biyu ne ko to sai ya biya dubu ɗari biyu za a ɗauki dubu ɗari biyu a bata sakamakon a al'aurata da ya gani da saduwa da ya da ita sai ta je kuma ta yi istibra'i babu komai akan ta insha Allah shi kuma a mushi bulala ko kisa gwargwadon hukuncin da ya kama wa man lam yujib lahal mahar wasu malaman kuma suka ce babu sadaki da za a bata fa hallaha an ta'khudha zalika idza uqiyatu to in an bata za ta karba au'an am yakuna min maharil baghi za ta karba ko ko in ta karba ya zama kaman kudin da ake ba karuwan an yi zina da ita wasu malaman suka ce ba ta ansa ba so in ta ansa suka ce to me mun ta da karuwa an sadu da karuwa an bata kudi ke ma an miki fade kuma an baki kudi ke ma kin karba na san mata da dama ba su karɓa ba saboda suna jin takaici da bakin ciki idan ita mace ƙaunar take wa namiji shi ke sa ta tsaye da shi to wanda ba ta ƙauna kuwa ya sa da ita da ƙarfin tsiya kuma ya ba ta kuɗi ta karɓa mata da yawa ba su so wannan ba ita dai shari'a ta kawo wannan ne saboda saboda ainihin wato abin nan horo al-imamu ibnu battal a cikin littafin sharhin bukhari cikin mujallid 8 in ka koma daidai wancan hadisin za ka ga ta tattauna sosai akan wannan mas'alar hadda na namiji hukuncin namiji wanda za a ce an mashi an sa shi ya zina da tirsasawa malamai sun yi saɓani shi ma game da wannan akwai haddi akan shi ko babu malikiya dai a mazhabinmu na malikiya suka ce duk mutumin da har ya yi zina ya ji daɗi al'aurar shi ta tashi a ya sadu da mace a yi inzalin mani ƙarya yake ce wai tirsasawa ne suka ce domin wanda aka tirsasa mishi baya cikin hayyacin shi da har zai iya samun nasharul qadib zai iya samun erection ba su yadda ba malam malikiya wasu malamai ku suka ce a idan aka sa sawa mutum babu abin da ba zai ba ta yi kuma tirsasawan abin da zai biyo bayan ta bayan zuciyar shi ta haƙura cewa bari ya bi wannan tirsasawan to daga nan kuma sai ya ji nishaɗin ya yi aikata wannan aikin magana ce mai tsaita na cikin tafin ibnu batalin Allah ya gafarta mana malam ya ci gaba da cewa a wa innamal ajwadu idza lam yahilla dhalika an ya'khudha ma yutiyahu al-fajiru wa yutil fajiru wa yusrifu fi masalil muslimin suka ce abin da yafi dacewa su waɗannan malamai shine a karɓi dukiyar amma ba matar za a ba ba sai ai wani abu na addini da shi na maslahan musulmai au yatrukuhu lahu kuma a kyale masa fa amma idza akhadha al-iwada li ajli al-mustaqbal amma idan aka karɓa dan gaba dan kai dan gaba fa hadhihi mutawi'a to wannan wadata karɓa ta zama kamar tayi da san ranta kenan Allahumma illa idza kana al-ikrahu mustamirran yace to amma sai in wadda tirsasa wadda ake mata ya dauki tsawon lokaci kamar abin da zaka ji an ce an samu wani ya kama ƴan mutane ya boye ta yana tazina da ita tsawon lokaci wani ma shekara da shekaru wani har ta haihu mishi duk tsawon lokacin da suke tana cikin tirsasawa ne ya kama ta ya gudu da ita bata san inda ya kai ya kai ta ba to kaga a cikin tirsasawan nan kuma za su rayu kamar rayuwar aure hala ya bata abinci hala ya bata wajen kwana hala ya kokarin ya nuna mata soyayya duk wani abin take karba a gurin shi to babu laifi ta karba amma wanda kawai saboda so daya tace bari ta karbi kuɗi bayan an mata tirsashe to wannan ta zama mutawi aikin ta zama kamar ta yadda aka da ita kenan wa hadha yadkhulu fihi man yuqahur min al-mamaliki wal yatama wa ghayrihim ala al-fashati bi yace wannan kuma zai shiga ciki irin waɗanda suke wato bayi ko marayu waɗanda ake tirsasa musu a yi tazala da su a zamanance kamar za ka ga wasu ma'aikata da ke rayuwa a gidajen manya irin 'yan mata ko tsofaffi ko wanda ake kai wasu ƙasashe wasu garuruwa suna aiki sai wasu cikin mutanen gidan su dinga neman su a ɓoye ba yadda suka iya wata ma mai gidan ne zai neme ta ya ce mata dole ta yadda in ba haka ba kaza kamar yadda muka yi kuma na ran nan matar gida ta nemi direba ko mai gadi ko yaron ofishin mai gidanta ta ce dole ya dada ita in ba haka ba ta mai shari ta ce ta ce ai ya neme ta ne ta gaya wa ogan ko to kaga wannan ya shiga irin bala'in da annabi su bai shiga da haka dole sai dai ya nemi taimakon Allah ya nemi agajin Allah ko ya gudu shi ma annabi su ba Allah ne ya tsare shi wala kad hammad bihi wa amma biha laula ara burhana rabbi mai Allah yace kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhla mukhlasina Allah ne ya tsare shi shi sa abin ya zama ya zama hadisa shahararriya da ake ta labarin ta birni da ƙauye imratul azizi turawidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba to idan mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan har ya kaiwa rauni ya galabaice shi yayi zinan to ya danganta ya dauki hukuncin mustakra ko kai ya dauka da gwargwadon yadda abin ya zo da gwargwadon waɗannan hukunce-hukuncen da malam ya ta ambata a cikin wannan tattaunawa wa man asarahu al'adu min almuslimati fazanu bihinna idan wasu abokan gaba suka kama wata mace musulma suka yi zina da ita suka mata fyaɗe kafirai ne ko ƴan fashi ko ƴan bandit fa inna minhum man yakunu karihan lidhalika tamal karahati akwai da ta zama tana ki iyakakki la yaf'alu dhalika illa mukrahan ba ta yadda sai in an tirasa ta fa hada la yastahiqul uquba wannan bai bale fi akanta babu abin nan akanta wato sakamako akanta wa minhum man tajtami'u fihi ar-rahba war-raghba akwai da kuma tana jin tsoro kuma tana so fa yakhafu fil imtina'i min al-azabi tana tsoron ta kiyarda ai mata a kashe ta ko a cutar da ita ko a yunwatar da ita wa yuqta 'ala al-mutawa'ati al-'iwad amma an ta yadda kuma za a bata wani madadi za ta samu karama za a bata wurin kwana mai kyau za a bata abinci kamar da ake yi ma yara mata a idp camps wata ta yadda a bata da yunwa wata ta yadda a bata abinci a bata ɗaki na musamman a yi kaza a yi kaza to wata sai ta yadda saboda haka tana tsoron yunwa sai ta yadda in ta yadda a bata kaza da sauransu to waɗannan su ma duk hukunce-hukuncen yana nan dai yana yawo ƙarƙashin waɗannan ƙa'idoji na al-mustaqar kuna mala yace akhirul juz'i thani walhamdulillahi wadahu wa salawatuhu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salamihi tamma takmi summa takammala fi nisfi min ash-shahri min min shahri safar sanata sab'atin sab'ata ashara wa sab'ami'a shekara ta 700 da ainihin wato ko saba da goma sha bakwai dari bakwai da goma sha bakwai shekarar da aka gama kwafa littafin kenan a lokacin ibn taimiyya yana da rayuwarsa aka gama kwafe littafin wannan mai kwafe wanda yake faɗa haka zama wannan shine ƙarshen littafin alistikama Allah ubangiji ya ya kaddara mun kawo ƙarshen shi Allah ya kaddara mun ga mun ga bayan shi to yadda muka ga bayan shi haka Allah ya sa mu ga bayan wasan shi ma da yawa domin littafin suna da yawa da muke so mu karanta na ibn taimiyya a wannan makaranta tamu mai albarka in za a iya tunawa ga wanda za su iya tunawa mun fara wannan karatun na littafin nan na alistikama a ranar sha uku ga watan rabi'un al'akhir shekara ta hijira ashirin da uku ka tabbatar haka yake alisafinka? to ashirin da uku ashirin da uku ga watan rabi'un al'akhir ko? a mala kar ka bata mana lissafi wannan sai na koma na saurari kaset na farko sanan nake wannan magana ni dai a record ina 13 ga watan Rabiul Akhir 1439 haka ne naku yawa daidai da 2 ga watan December 2017 ko haka ne ko yanda muka fara mukaddima yawa saboda sai da na sake koma na ji kaset na farko sanan ne na abin nan yanzu shekara 6 kenan shekara 6 kenan an ka cire shekarun corona kaga mun yi kasa 147 da a ce kullum muke yi a rabin shekara za mu gama shi da a ce kullum muna yin awa daya ko da rabi to Allah cikin ikonsa ga shi yau biyu ga watan daya 2024 19 ga watan jumad al-akhira 1445 Allah ya sa mun ga ƙarshen tafin nan Ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka yi abin da muka karanta eh ashirin to ana ta rigima an ce ashirin an ce sha tara to haka dai malam jibrin ya ce ya ce sha tara shine sarkin musulmi ashirin kuma na saudiya to mu kuma na ma ƙasan sarkin musulmi ne da haka muka faɗi nashi abin da muka karanta wanda yake daidai ne Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin shi Allah ya ba mu ikon aiki da shi da ikon isar da wannan sako da ke ciki kurakurai kuma wa ma aksaraha da karancin ilimi da mantuwa da su da mummunar fahimta ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu gama lafiya dole mu saki addu'a ta musamman ga malamin mu Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mai wanda shi ya dora mu akan wannan tafarki na karanta littattafai na manhajin magabata musamman littafan makarantar Ibn Taymiyyah duk littafin makaranta ibn taymiya gabaki ɗayansu suna cikin madogara ta ilimi da karantarwa a wannan makarantar da gwargwadon bukata gwargwadon da aka samu hali wato littafan shi kanshi ibn taymiya littafan ɗaliban shi sibun qayyim su zahabi ɗaliban ɗaliban shi sibun kathirin su safadi da ire-iren su Allah ya gafarta musu gaba ɗaya za a ga cewa muna ba da muhimmanci wajen karanta su da ƙoƙarin kafa hujja da su saboda alkhairan da ke cikin su saboda kai za mu sake lalubo littafi na ibn taymiya ko waninsa daga cikin su mu sake dasawa a a wannan gaba insha Allah kafin wannan za a yi tunawa mun yi abin nan iktida'us siratal mustaqim kuma a yanzu ma malam barista abubakar husaini yana ƙara karanta da littafin iktidar usratul mustaqim wanda littafin ne da ya kamata a yi ta karanta su ana ƙara maimaita su a baya ga wannan makaranta ta mu ta dara hadis salafiya ni dai iya sani na galibin littattafan nan sun yaɗu yaɗuwa kuma mai yawa a cikin mutane zaka muna ba ƴan uwa shawara a duk inda suke ƴan uwa ɗaliban ilimi ƴan uwa masu bin manhajin salafiya da tafarki su ba da muhimmanci wajen koyo da koyar da waɗannan littafai saboda alkhairin da ke cikinsu saboda ilimi tatacce da ke cikinsu da adalci da marja'iyya ta ta ilimi a cikinsu ubangiji Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah